أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi daga watan bakwai shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta 2017 meladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirin suratun nahli wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai tarin albarka na ashek jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu wanda yau da ce muku allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya kan rubu'i wa ƙala Allah la tattakidu ila haini sinayin nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون Allah madaukakin sarki yana cewa la tattakhidhu ilahayn ithnaini kada ku riki alloli guda biyu ilahaini alloli guda biyu isnaini din mana ilahainin ma ya wadatar ana nufin guda biyu amma isnaini ya daɗa ƙarfafawa mana bayan Allah da ake bauta masa kuma a daɗa samun wani Allah ana bauta masa ko a cikin aljanu ko a cikin mutane ko a cikin gumaka kar ku riƙe Allah guda biyu inna ma huwa ilahun wahid lalle Allah shi abun bauta ne kwaya ɗaya fa'iya ya farhabun to ku ji tsorona in ji Allah tabaraka wa ta'ala wai me yasa ya ce kar a riƙi guda biyu da ya ce kar a riƙi guda biyu iyaka ne to kaga kar a riƙi uku kar a riƙi hudu an hana biyu ma yaya wani zai riƙi uku hudu biyar shida sama da haka ko gasa da haka ina fatan kuna fahimta yawwa wannan aya gaya ce wajen tabbatar da tauhidi da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai kuma tana tabbatar mana Allah madaukakin sarki baya son kishiya baya son kishiya sai ya ce walahu ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da kasai nasa ne to yaya za a hada shi da wani shi da halitta wani kuma da cin moriyar bauta ma fi samawa ce ma fil ardi nashi ne walahu dinu wasiba so da a gaba ki daya da ikhlasi gaba ki daya anan shine ake nufi da addini nasa ne shi shi kadai da'iman har abada sabitan kuma a tabbaci shine wasiba ku ta mai da'a kullum ba wanda ya cancanta ya masa da'a cikakkiyar da'a irin Allah tabaraka wa ta'ala babu wata rana babu wani sakon ba wani minti ba wani lokaci da za a ce ba abin Allah ba babu wani dan adam da ya cancanta yuta'a cewa a je a taimai da'a irin da'a da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce wasi ba ne ya ce da'iman har abada a dawwame don shi din dawwamamman sarki ne amma duk wanda za ka bautawa ba Allah ba fa yana karewa to ranar da ya kare ya za ka yi ranar da baya nan shikenan an daina yin bauta wannan ba daidai ba ne shi ne ma'anar walahu dinu wasiba da'iman sabitan kuma an ce addinu anan ana nufin atta'a al-ikhlas da'a da ikhlasi gaba daya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala at-ta'atu lillahi tadumu wa la tanqati da'a ga Allah dawama take ba ta yankewa afa ghayra Allah tattaqun yanzu wani Allah za ku ji tsoro can yace wa iyaya fa iyaya farhabun a ƙarshe kuma nan yace afa ghayra Allah tattaqun yanzu wani Allah za ku ji tsoro wannan istifham ne ala tariqil inkar tambaya ne amma hani ne kai ba na hana ka yawo da waɗannan yaran ba tambaya yake ko hanawa yake ke ba na ce karki sake zuwa gidan wance ba tambayanta yake yi ko ku hanawa yake yi a faghairar tattakun yanzu wani allah za ku ji tsoro kenan cewa ake karku yadda ku ji tsoron wani ba Allah ba duk wanda ya ji tsoron wani ba Allah ba ya ji tsoron banza ka rike Allah gam kuma shine ya cancanta ka ji tsoronsa shine ya isa ya maka wani abu amma duk wani wanda ba Allah ba wallahi bai isa ya maka komai ba sai da yadda Allah da kudurar ubangiji aran masu mai shi وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وما بكم من نعمة فمن الله duk abin da ya same ku na ni'ima ko duk abin da kuke da shi na ni'ima to fa min Allah daga Allah ne ai ma yakun bikum min ni'matin fa min Allah duk wani abin da ya same ku na ni'ima to wallahi Allah ne mu amma abun mamaki summa idza massakum ad-durr sai kuma idan cuta ta same ku kamar fari da rashin lafiya fa ilaihi um, tajarun gare shi kuke komawa da agaji da neman taimako saboda me kudin kun san ba wanda ya isa ya taimake ku in ba shi ba ba wani itace wani gunkin da ya isa ya baka lafiya in ba Allah ba kuma ba wani dan adam din da ya isa ya baka arziki in ba Allah ba dan shi ma din mutaji ne mabukaci ne shi dan adam din kuna kuka shine taj'arun kuna daga sauti kuna roƙo kuna neman agaji da taimako ilaihi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala abun mamaki in ciwo ya kama ku kuna koma gare shi thumma idza kashafa durra ankum sannan kuma idan ya yaye muku cutar idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai ga wasu daga cikin ku wani bangare fariq wani bangare daga cikin ku yushrikuna suna shirka da Allah tabaraka wa ta'ala suna hada shi da wani wajen bauta alhali ya ce la tattakhidhu ilahaini ithnain kar ku riki ababan bauta guda biyu wannan yana nuna mana ɗabi'ar dan adam in ya sha wahala sai ga ya koma ga Allah idan ya warke kuma sai koma tsiya haka halin mai yake da yana cikin ni'ima da wadata da rufin asiri baya zuwa sallah ba za ka gan shi a masallaci ba ba za ka gan shi a wajen wa'azi ko wajen ibada ba sai Allah ya tsoron masa wani ciwo saura kiris ya gangara daga nan za ka je na cato a ce makamai da addu'a amma fa da baya zuwa wajen addu'a inda ake yin addu'ar baya zuwa da suka girgije shi ya girgiza sai ga ya fara zuwa masallaci da wani carbinsa ga rama ga carbi ashe girgiza shi aka yi saboda ya ga ya kusa ya bakunci lahira lokacin suka san muhimmancin addu'a amma suna warkewa sai su juya baya haka rayuwar mu take haka ɗabi'ar mu take sai wanda Allah iza ba akwai waɗanda wahala take sa su dawo su bi Allah sun buga sun buga sun ga abin ba zai yi ba wani bawan Allah ya zo ya same ni Allah ya jarrabe shi da aljanu suka shige shi suka girgiza shi sosai sai ya ga gaba daya maganin nan da aka yi ta mai na aljannan nan ƙur'ani ne aka yi ta karanta masa da addu'o'i ake tofa masa ya ce malam da idona nake ganin su da idona sai na ga aljani ya zo ya ce min kaza ya ce min kaza ya ce min kaza ba kowa a gidanmu sai dai in rinka jin suna ta min labari suna ce min kaza ce min kaza ya ce kai malam na ga tashin hankali shi amma yanzu ina azkar ina ina addu'o'i nan gashi alhamdulillah na samu lafiya amma da baya yin wannan karatun gaba daya wannan azkar din baya yin shi gaba daya sai ka neme shi ma ka rasa na ce to kaga wannan abin da Allah ya yi maka an nuna maka ne cewa Allah yana son ka ka dawo ka ci gaba da karatun Qur'ani da azkar din nan shine zaka samu kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarka ka lazumci ubangiji daga haka sai kai samu lafiya sai ka miƙe to wannan shine rayuwar da ake so kai amma kaga can da yanzu ina wanda kake shedanci da su me suka yi ma ina shedancin da kake me ya iya yi maka to haka al'amarin yake mutum ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi taimako ya bashi madadi sai ya baka yaƙini ya baka kwanciyar hankali amma mutum ya zo yana fada da ubangiji yana keta dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wannan abun akwai rashin kunya a ciki kwarai da gaske bayan nan sai Allah ya ce mai ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله يتي idan Allah ya yaye musu cutar sai su dawo suna shirka da ubangiji li yakfuru bima atainahum dan su butulci su yi musu al-kufr anan al-juhud su musanta wato ainihin wato abinda muka basu wannan lam din malaman suke cewa lamul juhud a lamul aqiba ake ce da ita da abinda muka ba su na ni'ima muka yaye musu bala'i muka yaye musu cuta amma sakamakon da suka yi mana shine su da su yi mana kafirci wa tamatta'u ku je ku ji dadin ishu fi dunya al muddatu allati darabtuha lakum ku je ku rayu a duniya iya lokacin da na ainihin wato iyakance muku fasaufa ta'lamuna da sannu za ku san aqibatu amrikum karshen al'amarinku wannan wa'id ne narkon azaba ne Allah tabaraka wa ta'ala yake musu shikenan ku je ku yi ta kafirce din ba jin dadin duniya bane ku je ku ji dadin duniyar menene jin dadin duniya waye zai ga me me abu mai dadi a duniya na'am na taɓa muku wannan tambayan ko? me abu mai daɗi a duniya fura da nono? kudi kaji ko? wani kuma ya ce aure kaifa ruwa ban ba imratun saliha mace ta kirki me kace kai gida da mota na'am abinda kake so ka samu abinda kake son sai yanzu ka same shi yanzu wai shine jin dadin duniya na'am na'am lafiya kaifa lafiya shine jin dadin kenan ko da baka da koko ne kana lafiya kana jin dadi kenan kaifa ba ba ba ina tambayan ku a fuskar addini ba a mu yanzu yadda jama'ar duniya ake ganin mu yanzu gani kawai ga magarin mutane me ake ganin in an ka same shi ka samu jin daɗin kuɗi mota gida to shi kenan don shi kenan kasan kowane mutum yana magana ne da irin tunaninsa ko ba ka bane ba yawwa yanzu wanda yake cewa gida mota watakila wani yanzu a nan yana da gidan yana da mota ya san kai magana da kake faɗa ƙarya kake yi yana da gidan yana da mota amma wallahi baya jin daɗi wani ya ce wai mace shi wani yana da matar ya san yana da matan kai din kana cewa mace ne saboda watakila baka da ita ko kuma wanda aka haɗa ka da ita mai gashi ce to shi ya san cewa yana da matar kuma tana da masa ladabi da biyayya amma ya san cewa abin da ka faɗa ba haka bane amma baya jin daɗin to wai jama'a me yake cikin duniyan nan na jin daɗi na'am eh ba a yaren shari'a ba abinda za ka faɗa yau a gari kama a ce ka je gidan rediyo kai program ba wai kana magana ne akan fuskar addini ba ka yi wa mutane bayani me jin daɗin duniya na malam na dukiya me dukiya da mata ta gari da me da abokanai to Allah ya baka dukiya ya baka mata ta garin sai ya hada ka da mugun ciwo kana ta fama kullum kana asibiti zirga zirga kana jin daɗi baka jin daɗi na'am mulki ka ji masu neman mulki yace shi kuma mulki to ku je ku tambayi sarkin Kano in mulki jin daɗin duniya ne tunda yazo yana Allah isa ko ba ka bane kaga kaga kaga in ne mulki jin daɗi ne mai mulki da sarauta ya zo yana yi wa mabiyansa wanda zai kafa musu doka ya ce musu Allah isa ya fashe da kuka kaga ai na yanzu da zaka tambaye shi zai ce maka mulki wahala ne saboda ya sha wahala shi yasa ya zo Allah isa Allah kara girma da daukaka na'am mana na'am ban ji ba zaman lafiya to alhamdulillah zaman lafiya jin daɗin duniya ne ko? Eh, ko da ba kudin cefa ne zamala eh ku taimaki dattijan nan me ce eh rubin asiri to Allah ya rufa mana asiri da gangan na muku wannan tambaya na san za ku sha wahala wajen ba da ansa to haka duniya take ba ta da tabbas yanzu gashi muna cikinta muna santa amma mun kasa yin bayanin me jin daɗi a cikinta yasa annabi ya ce a duniya mata duniyan nan dan jin daɗi ne gajeri kuma babu wani abu guda ɗaya da zaka ware a mu dai nan ban ce maka in a addini ne zan iya maka bayani yanzu an ce maka addini ga abinda annabi ya ce duniyar gaba ɗayan ta jin daɗin ta amma su masu son duniyar wanda suka yi imani da duniyar ba su yi imani da lahiran ba sun sha bamban wajen bayanin me jin daɗi dan duk abin da ka ɗauko shi kace shine jin daɗi yana da munaghis yana da abin da yake tauye shi ko me ka ɗauko shi wallahi in aka kana faɗan su za a ce to kuma in kaza ta same ka ba sai kaga abin ba daɗi bane ba ina fata ana fahimta so babban abin da mutum zai samu kwanciyar hankali a nan duniya shine kurin yaba Allah yaba Allah wannan a yaren shari'a kenan amma wannan magana tawa wanda ba musulmi ba wanda bai yarda da Allah ba bai zai gamsu da ni ba amma mu yanzu a matsayin mu na musulmi zaman lafiyarmu da jin daɗin rayuwa ka ce wane yana jin daɗi to wanda yake kan addini yana bin Allah ku matsalar ku ku fassara jin daɗin kuna fassara shi ne da luxury ka cika ƙoshi baka jin yunwa shi ne kuka ɗauka jin daɗi ba shi ba ne ba akwai wanda yake a ƙoshi ba yana jin yunwa yana da gida ƙato yana da matan iya ganinka yana da kudin bai san abin da ya mallaka ba amma baya jin daɗi suna nan da yawa a garin nan kaɗai ba sa iya bacci sai sun yi wa kansu allura allura duk ya soke duwawunsa da allurai baya yi saboda baccin ma bai zo ba ma an hana shi baccin gaba ɗaya saboda rikici da ya tara wa kansa a duniya so wanda bai san duniya ba za ta wahal da shi Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana amin to wannan kenan yace fatamatta ku je ku ji dadin fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani da sannu za ku sani a hankali ne za ku sani malam ko mai gidanka ne ya ce za ka sani ne yana jin sai ka je ka dan nemi afuwarsa ko ko wani shugabanka ne ya ce za ka sani to lalle sai ka je ka nemi afuwarsa ballantana Allah ya ce to za ku sani ne kaga wannan magana ce babba Allah kai mana afuwa na'am ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم haka dai تالله لتسألن عما كنتم تفترون Allah yake cewa wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum wa yaj'aluna lima la ya'lamuna suna sanyawa ga abin da basu san cewa yana da hakki ba gumaka kenan suna sanyawa Allah wai yana da wani rabo mimma razaqnahum cikin abin da muka azurta su na dukiya kamar yaya sun sanya wa gumakansu wani matsayi irin matsayin Allah suka raba suka ce hada lillahi wa hada li shuraka'ina Allah tabaraka wa ta'ala ya fassara wannan inda suke cewa hada lillahi bi za'mihim wa hada li shuraka'ina fama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أشي وانا نا الله ني وانا كما نوان الله ني dukkan su kuma arzikin Allah ne tabaraka ta'ala kayan Allah ne azurta shi alakumuz zakar wa lahul unsa sukan sanya wa Allah tabaraka ta'ala su danganta masa yaya mata su suna kin yaya matan amma suna danganta wa Allah tabaraka ta'ala ya mata kamar yadda zamu zo mu karanta ayar gaba tallahi Allah ya ce mun yi rantsuwa la tusalunna sai an tambaye ku wallahi ran tashin kiyama amma kuntum taftarun akan abin da kusance kuna kirkira na ƙarya fi duniya a wannan duniya wannan aya tana magana ne akan hadarin shirka da ainihin wato rabo da suke yankawa suke jingina wa Allah tabaraka ta'ala ko kuma kaso da suke yi na zalunci wancan na Allah ne wancan na wani Allah ne sai kuma yace me suke bayan wannan ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون suna sanya wa Allah yaya mata sai su ce yaya mata na Allah ne subhanahu tarki ya tabbata ga Allah tabaraka ta'ala walahum ma yashahuna su dai suna can suna da abin da suke shahawa ba abin da suke nufi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ba yaj'aluna li anfusihimul banin su suna zabar wa kansu yaya maza su suna sha'awan yaya maza ba sa sha'awan yaya mata sai su ɗebi yaya mata su ce na Allah ne yaya maza kuma nasu ne su Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi bai da ɗa namiji bai da ya mace kuma mallakar ɗa ko ɗiya ta waya ne Allah ku kammalalle ne ba ainihin cikakki ba ba ba tauyayye ba sai ya ba da bayani akan ɗabi'arsu dangane da 'ya'ya mata idan Allah ya ba su 'ya'ya mata irin yadda suke kyamarsu amma kuma su suna danganta wa Allah ‘ya'ya mata idan su suna ganin cewa mallakar ‘ya mace ta waya ne to yaya za su danganta wa Allah ‘ya mace kenan Allah tauyayye ne wal'iyadu billah shi ne Allah ya ce mai وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
Allah yake ba da labari cewa a ɗabi'arsu wa idza bushira ahaduhum bil unsa yayin da aka yi bushara wa ɗaya daga cikin su da ya mace al unsa idan aka yi wa ɗayan su bushara da ya mace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim fuskarsa za ta kasance ta yi baki kirin mutagayyiran min al-ghammi wal karahiyya ta canja saboda tsabar bacin rai da bakin ciki da kyamar abin da aka yi masa bushara da shi wa huwa kazim yana cike da bacin rai shine kazim yana cike da bacin rai ya ɓoye bacin ran amma duk da haka fuskarsa sai da ta nuna wannan bacin ran saboda an masa bushara da ya mace kawai ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bih yana ɓuya ga mutane saboda mummunan abin da aka yi masa bushara da shi min alhuzni wal ari saboda damuwa kuma yana ganin aibu ne a ce yau an haifa masa ya mace sai ya ce ayyum sikuhu ala hunin yanzu ya rike wannan ya mace a bisa wulakanci da tozarta am ya dusuhu fit turab ko ya je turbude wannan ya wato a cikin turbaya a cikin ƙasa Allah ce ala ku saurara sa'a ma yahkumun bi'sa ya munana ma yaqduna lillahi albanat abinda suke hukunta wa Allah wai yana da yaya mata wa li anfusihimul banin su kuma suna da yaya maza shine Allah ce alakumuz zakaru wa lahul unsa ku din ku kuke da maza shi kuma Allah yake da mata to tilka idan qismatun diza wannan ya zama rabo na zalunci kenan bi isa hukmihim wa'dul banati tir da hukuncin da suke da shi suke kuma aikatawa na binne yaya mata ina so ku lura da wani abu guda da Allah ku fahimci ayan nan kun ji dai yanzu an gaya mana kafirai ai me suke yi binne yaya mata ko ba sa son yaya mata to yau kuma su ne suke shela wai a duniya wai suna nemar wa mata yanci wai a duniya wai musulunci yana cutar da 'ya'ya mata suna ta kawo dokoki da ƙa'idoji da suke sukan musulunci a fili da ɓoye suna nuna addinin nan namu addini ne da al'ada da take cin mutuncin mata waɗannan arnan da ƙur'ani ya mana bayani imam al-bagawi Allah ya musu Allah masa rahama yake cewa kabilan mudar da khuza'a da tamim ɗabi'as sun kasance su a cikin kafiran ma sun fi kowa rashin mutunci idan an haifa musu mace zuwa suke su tona rami tana da rai su binne ta cikin ƙasa tana da rai ko zakara ne ko zakara zakara ka tona rami ka binne shi da ransa ina jin akwai abin tausayi ballanta na dan adam wai saboda suna jin tsoron talauci kuma mace nauyi ce yadda suke yi da kafiran cikin larabawa idan aka haifa mutum ya mace wasu ɗin sukan batta ta ɗan girma kaɗan bayan ta girma sai ya samu riga ta gashi riga riga ta gashi sai ya yafa mata ta dan yi wayo ba sai ya hada ta da awaki ta je ta kiwo shi yana gida da shi da 'ya'yansa maza su ci su sha amma ya mace ita ce ake dora mata kiwo ta tafi da rigar gashi rigar kaskanci ta shiga ƙauyuka ta shiga daji shikenan can sai ce ba zai iya ci gaba da rike ta ba wannan kaskancin ya isa kawai binne ta zai malamai suka ce wani lokacin taraka ta idan sarar sudasiyya sai su bar ya mace sai ta kai shekara shida tana karama fa wasu kuma su batta ta kai ta kiwon tumaki da awaki sai uban ya zo ya ce wa uwar ke yi mata kwalliya gyara min ita zan kai ta gidan yan uwanta ashe daman ya je ya toni rami a wajen gari mai zurfi sai ya tafi da ita tana murna za a kai ta gidan dangi sai ya kai ta wannan rami da ya tona mai kama da rijiya sai ya je ya ce je ki leka can ki gani sai ta tafi sai ta je leka kawai sai ya angiza ta ya angiza ta idan ya angiza ta ta fada ta tana a ciki sai shi ya leka sai ta gano shi tana kuka tana baba baba baba fito ni fito da ni sai fara tura mata ƙasa tana ihu yana tura mata ƙasa tana ihu har sai ƙasan nan ya ga ya zo wuyanta muryarta ya fara dashewa ya ci gaba tura mata ƙasa sai ya binne ta kirif ga baki ɗaya shine Allah ya ce ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab shine can Allah yake cewa wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al mau'uda ita ce ya mace da aka je aka binne ta bata san hawa ba bata san sauka ba a kiyama Allah zai tambaye ta bi ayyi dhanbin qutilat me ta yi aka kashe ta sai Allah ya tambaye ku me kuka yi ai me suka yi kuka kashe su wannan shine tarihin da qur'ani ya bayar dangane da ainihin wato kafirai ga abin da suke wa mata amma yau kamar yadda na faɗa akwai ƙungiyoyi da dama na kafiran nan waɗanda suna kashe biliyoyin daloli suna shiga ƙasashen musulmi da sunan bawa ɗan adam yanci su kawai abin da ya fi damun su duk inda suka ga musulunci ya yi magana a kan mace da namiji to sai sun yi challenging wannan abin sai a je a ta kawo abubuwa a hankali a hankali da sunan tunanin taimakon yamace akwai wani tsageri da ya isa zo ya ce musulunci ya cutar da yamace akwai wani addini ma da ya ci mutuncin yamace irin addinin kafirci saboda sun rena mutane hankali wannan fa shine kafircin amma yau duk kungiyoyin da suke tahowa masu yancin mata yancin mata duk daga kasashen arnan nan suke kafiran nan ashe akwai wata kitimurmura ce a bayan ƙasa wata kullalleniya da ake so dokokin da ubangiji tabaraka ta'ala shimfiɗa da suka shafi iyayenmu mata a nuna musu cewa addini ya cuce su a ƙasan nan muna ji muna gani kwanan nan ba a gama rikicin nan ba yan majalisa aka fito suna ƙoƙarin su rattafa hannu cewa lalle sai an daidaita gado tsakanin ya mace da namiji ba haka aka yi a ƙasan nan ba duk jauran wannan abun ne sai da aka tashi malamai suka ta hudubobi a masallaci aka ta wazuka cewa bara mu yadda ba kurin wasu suna can wasu sai su zo su zo su kullo wata tsiya sai su zo su samu wasu daga cikin mu sai su sayar musu da ajandan sai su zo suna tallatawa marasa wayo marasa hankali a cikin mu har sun fara gamsuwa cewa eh ato ya za a yi a ba wa namiji 50 eh a bashi 100 ita a bata 50 a littafin primary school da ake koya wa yara sai an soki wannan lizzakari mislu haddil unsayi na littafin mathematics ko arithmetic sai a zo a yi lissafi a ce ga namiji hoton namiji ga hoton mace sai a baka naira dubu daya a ce ka raba musu tun kana yaro za a nuna maka wancan 500 wannan 500 kaga daidai ne sai a ce maka ga wani can ya je ya ba ta kaza ya ba wa mace kaza namijin ya ba shi kaza sai a ce wrong ya faɗi haka yaran za su tashi da programs da ake ta yi idan maganan violence against women ne yanzu arnan ƙasar nan har ya isa ya magana akan cewa wai ana cutar da mata an takurawa mata ku da matanku suke noma ku da matanku suke faskare ku da matanku suke daukan kankare ku da matanku suke dakon bulo ku da matanku suke kaza suke kaza har direbobi kuna da shi na tirela mata duk a ƙasar nan ai kudu ya kamata a je a yi magana akan wannan sai mu nan za a zo ana ta wani wani magana mu da ma alhamdulillah daidai gwargwado a- tana zaune a gida ka ciyar da ita ka shayar da ita kudin kizo kai ne kudin kunshi kai ne kudin sabulu kai ne kudin omo kai ne kudin wane ne kai ne abincin rana kai ne abincin dare kai ne abincin yamma kai ne waye da sauransu mun tsare matanmu mun killace su mun ajiye su mun waye da sauransu ba ga matan naku muna gani ba suna dakon buhun garin kwaki a kasuwa ko ba su bane ba ba ga matan naku muna gani ba suna zuwa bakin titi suna soya kwai suna gasa masara karab kacab a garin nan sai ka zagaya wallahi ba ka samu matar musulmi ko ba zaura ko wace ce da za ta zo tana gasa masara ba wannan ya nuna ashe muna mutunta matan muna kimanta su duk wani abin alherin da ake sai wani kawai zai ce wai wai wai ana cutar da mata ana awa da sauransu saboda wani mutum ɗaya yayi wani abu biyu yayi daga ƙarshe abin zai juya musuluncin za a zo ana suka wallahi wallahi ina gaya muku wannan babu ƙarawa babu ragewa kuma a zuba a gani ajanda ce wallahi tafiyayya ta wasu manufa ne na wasu ake so a fake da wani abu abinda abinda mu musulunci ya riga mana bayanin komai manzo Allah ya gaya mana mu kiyaye mutuncin mata mu tsare darajar su mun san da wannan dama yace Allah Allah fi nisa ma malakat aymanukum ku kiyaye dangane da mata da abinda daman ku ta mallaka da ma malamai aka je aka kara musu kaimi aka sai musu littattafai aka ce ku ci gaba da bayani da nasoshi da Allah ya bayani da manzan Allah a fadakar da musulmi to Allah ma ya ajiye doka in kana zargin Allah ma ya ajiye doka dan adam ya saba mata sai wani eh, ce wani- doka nawa aka zo aka sata ba a bita ba dama na ƙur'anin aka jaddada da na hadisin wato a cikin sauƙi mutum ya san Allah ne ya ce ya yi manzan Allah ne ya ce ya yi cikin sauƙi ala salikatihi zai bi ba wai ra'ayin wani ba ya kamata ku gane wani abu guda mu fa yanzu musulunci wallahi ba bukata a kawo mana wani abu ba ko sabo kuma wallahi ya kamata ku sani duk abin da addini ya ce halal ne wallahi babu cutarwa a ciki ko da kudin zamanin nan ya ce akwai cutarwa ya je ta faɗa mu mun sani ba wanda ya fi son Allah bawansa kuma ba wanda ya fi manzon Allah sanin hakkin dan adam to abinda Allah ya ce halal ne kuma abinda Allah bai kayyade ba kuma wani bai sai kayyade shi ba in kuma ya kayyade ma yayi aikin banza saboda Allah bai kayyade ba annabi bai kayyade ba in kana so mutane su bi ka ka dora suka ce Allah ya ce annabi ya ce ga abinda Allah ya kayyade ga abinda annabi ya kayyade idan akwai wani violence in akwai wani cutarwa to sai a gaya mutane a daina kaza kar ai kaza a daina kaza kar ai kaza shine daidai magabatanka wanda suka fi kama sun wuce sun tafi wasu sun mutu wasu suna nan ma an daina jin doriyarsu ba su iya yin komai ba mu riƙe gaskiya mu riƙe addininmu kuma mu faɗi gaskiya kuma mu yi hankali da wannan zamanin mu yi hankali da wannan zamanin mu bi sannu da shi mu yi taka tsantsan kar mutum ya zo ya bar wani tarihi mummunan tarihi ko ka zo Allah ya zo ya ɗauke kama kana rayuwar ma ba a san kana nan ba wani kafiri a duniya da yake da wata kungiya take abin da ya zo ya kare ta wannan abin mana mutanen da suke binne yaya mata suke kashe su da ransu ko ba haka ba wannan musulunci ne wannan ba, ba, ba musulunci yake inkarin wannan ba yanzu nan ba hakkin mata ba ne kula da hakkin mata ba to ya aka yi manzan Allah ya aure na na Aisha tana da shekara shida ta tare a gidan suna da shekara tara aje kuma a bincika yayan manzon Allah da Ruqayya da da da da, da Ummu Kulsum shekara nawa annabi ya aurar da su barin ba ku wani lissafi ku je ku buga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure na na Khadija yana da shekara ashirin da biyar ita ma tana da shekara ashirin da biyar shekara nawa suka yi a makka sha uku ko ko ba ka bane yana da 'ya'ya da fatima da umu kulsum da da rukayya waɗannan 'ya'ya mata ko ba ka bane duk sun yi aure to aje a binciko shekara nawa suka yi ita dai na fatima ta kai shekara ashirin da biyu ma kamar yadda wani kaulin yake faɗa amma wadancan guda biyun a bincika shekara nawa annabi ya aurar da su malamai sai a ji a bincika sai a yi bayani ko ba ka bane ba yawwa in ba a yi ba kuma sai mu zo mu bayani daga baya insha Allah kullum mutum ya duba maslaha mai kyau da ba za ta ci karo da shari'a ba kuma magana kayyade auren mace da shekaru kaza fa ba wai a Najeriya aka fara yi sa ba an dade ana yi damu akwai littattafai da yawa da yawa da aka yi rubutu a kai ba wai sabon abu bane ba a bincika suwaye suka ciki kawo wannan tunanin kuma ya suka kare Allah ya saka da sani Umar Rijal Lemo da Alkhairi wannan satin ya yi hudu ba mai kyau cewa duk abin da Allah ya halatta to babu cutarwa a ci a ji a sauran hudu ba a ci masalih na shari'a a da sun cutar da mata sun wulakantar da su kuma yanzu ma ba su daina yi ba har yanzu inda yanzu ma za ga ba a killace su ba ba a kula da mutuncinsu ba su ne a kanti su ne a shago su ake tallan sabulu da omo da su ko ba ka bane in za a yi tallan katifa mai laushi sai a ɗauko hoton mace ko ba ka bane ba idan mutum ya zo ya dan bude shago yana so ya ciniki saboda mace ba ta da daraja ita zai ɗauko isa dan a rinka kallanta a ji daɗi a tara masa kuɗi mu ko musulunci ya ce a ɗauko su a kai su gida a sa musu hijabi a rufe su a ba su abinci da safe da rana da daddare su ci su ƙoshi hankali ya kwanta su hayayyafa nan gaba za a zo a ce ma ƙara wa mace kishiya ma akwai zalunci ko ba ka bane ba nan gaba ko an fara faɗa nan gaba za a zo ƙara wa mace kishiya ma ka ƙara aure ma ka zalunce ta saboda soyayyar ta ka raba ta gida biyu ka ba wa wancan ka ba wa wancan kuma akar maka lawo ka ji da kyau kaga yawa yawan waɗanda suke cewa kara wurin mace ƙasa da shekara 18 nan na rantse muku da Allah wallahi wallahi da yawan su akwai manya a cikin su wallahi sun je sun auro ƙananan yara na rantse da Allah muna sane da kutar kuma lokaci muke jira sai mun faɗi sunan ku dalla dalla sun auri yara ƙanana 'yan sha biyar sha shida duk an san da ku kifi na ganin ka idan kuma أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون mu ku zo ku tsana mu ku hana mu ku hada mu da ku hada mu da da da abin nan ku ku kewaye ku je ku je ku abin nan ai bai zai yiwu ba ai Allah ya saka da alheri Allah ya ba da labari cewa idan an yi musu bushara da mace to suna cikin damuwa da bacin rai kuma da wannan nake so in ja hankalin mutanen mu ma a yanzu akwai masu wannan ɗabi'ar da ba sa son ya mace a cikin al'amuransu wannan shine violence against women ɗin da ake faɗa kamar ya kamar yanzu misalin mutum idan matarsa ya mace take haifa masa to sai ji ya tsane ta ko ko mutum a gidansa sai kaga yana nuna bambanci akan 'ya'yansa mata da maza sai ga ya fi fifita mazan in unguwa zai je maza yake ɗiba in zai tafi wani gari maza yake ɗiba idan kaya zai je a kasuwa ya sayo sai ɗebi 'ya'yansa maza ya bar 'ya'ya mata to me suka yi wannan duk cutarwa ne ba daidai bane shi yasa kuke jawo mutane zagi ba daidai bane ba inda aka ce dan ita ya mace ne ka sai mata atamfa mai arha dan ka namiji ka sai masa takalmi mai tsada agogo mai tsada waye waye da sauransu sai ya zo ya raba shaguna wa 'ya'yansa maza ita kuma yarsa mace saboda ta yi aure tana gidan wani da zai bata komai ba ka yi zalunci ka yi cuta ya raba filaye ga 'ya'yansa maza 'ya'yansa mata kuma babu labarinsu ko idan zai wani abu na arziki ko rabon arziki sai ya shawara da 'ya'yansa maza kadai ba zai kira 'ya'yansa mata da suke aure a gidajen aure ko wanda suke gida ba wannan shi ma is violence against women ba daidai bane kuskure ne wannan da irin abin da muke cewa ko me wai da an yi sai a ce wai annan kada Allah maganar mata ce wannan wannan ba daidai bane kin kace maganar mata kenan ka nuna janda din mata din a wulakance suke to duk wannan yana daga cikin mu'akhazat abubuwan da ake kama mu da laifi sai wani ya zo ya soke mu mutumin da shi fa kashe ƴaƴan maye matan yake yanzu ne zamani ya zo ya rikide kashi ne fa a jikinsa kawai ya zo ya sa babban riga rufe amma sai ya je ɗauko wani abu da wani ka yake ko kuma shi yana yin ninkin sama da wannan sai ya zo ta yaya dashi ta yaya dashi ta yaya dashi ta yaya dashi irin kurakurai irin laifuka irin wannan da mutane suke wanda ba daidai bane da zalunci da mazaje suke a gidajensu da cutar da matansu kawai dan mace ita mace ne kawai ba ta da yanci ba ta isa ta yi magana a saurare ta ba ba ta isa a yi shawara da ita a gida ba ba ta isa kaza ba kawai mun mai da mata ka ce kamar bayi wanda ba daidai ba ne wanzu Allah ya ce ikhwanukum ne kawalukum yan uwanku ne mata Allah ya baku su muku hidima wa inna ma akhadtumuhunna bi amanati Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimati Allah an halatta muku su ne an baku su ne da amanar Allah aka halatta muku farjojinsu da kalmar Allah da salatin annabi so ku tsare ku tsare darajarsu ku tsare kimarsu kamar yadda annabin ku manzon ku addinin ku yace ku tsare bai kamata mutum a gidansa ya bar wata kofar da wani zai zo ya masa illa ba duk wanda ya ga wata tasgaro wani tasgaro a gidansa ya toshe shine abin da musulmi ya kamata su dawo yayin su gane kuma yin ɗaya biyu uku sun aikata kaza ba kuma yana nuna cewa addinin ne yake nuna haka ba ina fata ana fahimta yawwa to Allah ya ganar da mu to bayan nan me Allah ya ce akar mukalla للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله, ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم الله يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة للي ودندا واتو أم بسي إيماني للآخرة با ودندا سكي سكن صفن الله واتو cewa yana da 'ya'ya mata su kuma maza suke da shi to wannan mummunan misali ne sifatu su al-ihtiyaji ila al-waladi wa karahiyati al-inas sannan kuma da kashe 'ya'ya mata din su ce suna da bukatan maza ba sa son mata su kuma kashe su walillahi matsalul a'ala lalle Allah shine yake da madaukakin misali anan ana nufin as-sifatul ulya sifa madaukakiya shine tauhidi wa annahu la ilaha illa hu kuma babu abin bauta da cancanta sai ba shi ba eh in ba shi ba duk wani abin da ake bauta ba Allah ba to gangan ne wasa ne جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات دون الله ني تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم للي الله شيني مبوي الحكيم كما شيني من حكمة سي الله جميع ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله يقول ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم da Allah madaukin sarki zai kama mutane da zaluncin su fayu'ajiluhum bil uqubati ala kufrihim wa isyanihim ya gaggauce gare su ya musu gaggawa wajen yi musu azaba akan kafircinsu da sabansu ma taraka alaiha da ya biye su ya yi musu haka to da Allah bai bar wani abu a bayan ƙasa ba wannan alaiha din kinaya ne an gairi mazkur min dabbatin to da Allah bai bar wata dabba a bayan ƙasa ba da Allah zai biye su a ce duk zunubin da suke aikatawa bai musu afuwa bai kau da kai da yana ɗaukan mataki a kansu to da an karar da mutane kamar yadda aka yi wa wato mutanen annabi Nuh Allah ya halakar da duk wanda suke bayan ƙasar nan sai dai wanda yake cikin safina annabi Nuh alaihi salatu wassalam ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai kawai Allah tabaraka wa ta'ala yana jinkirta musu ne zuwa wani wato ajali lokaci musamman ambatacce yumhiluhum wato yana jinkirta musu ila ajalin musamma ila muntaha ajalihim zuwa ƙarshen ajalinsu wa inqita'i a'marihim da kuma ainihin yankewar shekarunsu fa idza jaa ajaluhum idan fa ajalinsu yazo la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun to wallahi ba za a jinkirta musu ba ko da sa'a ne wani lokaci karami wala yastaqdimuna sannan kuma ba za a gabato da su ba mana a lokacin da Allah tabaraka taala ya ajiye maka ba ƙari ba ragi yawwa in dai ajali ya zo minti daya ba za a ƙara ma ba sannan kuma yin ajalin ka bai zo ko a turmi suka yi ta daka ka za ka yi ta cewa wayyo Allah wayyo Allah kafin ka ƙarisa saboda ajalin ka bai zo ba ko mota ne ta niƙa ka in dai ajalin ka bai zo ba sai an ga kana motsi a ce ai bai gama mutuwa ba ashe ajalinsa ne bai zo ba idan ku yazo komun lafiyarka wallahi sai ka mutu komun lafiyarka sai ka mutu sai yace mai malam ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Allah ya ce wa ya ji aluna lillahi ma ya karahuna suna sanya wa Allah abinda su ba sa so ya karahuna li anfusihim albanat suna kyamar wa kansu ‘ya'ya mata amma suna sanya wa Allah wa ‘ya'ya mata wa tasifu alsinatuhumul kadiba harasansu suna sifanta musu ƙarya anna lahumul husna wai su su ne masu ‘ya'ya maza shine alhusna din anan ai anna lahumul banin kenan su su ne masu kyakkyawan abu kyakkyawan abu ‘ya'ya maza mummunan abu kuma ‘ya'ya mata la jarama shine haƙƙan kenan anna lahumun nar raban shine su suke da wuta a lahira wa annahum mufratun sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ke cewa su mutane ne masu tozarta dokokin Allah mudayyi'una amr Allah kenan ko ka ce musrifun masu wuce gona da iri za su sha wuta kuma Allah zai kone su saboda sun tozarta dokar Allah ko kuma ka ce mafarakuna matrukuna za a kyale su a cikin wutan nan su yi ta shan wuta ko ka ce mu'ajjaluna ilan nari za a gaggauta kai su wuta kamar yadda imamu katada yake cewa shine mafarakun ko ka ce muqaddamuna ilan nar za a fara kai su gidajen wuta subhanallah kamar yadda annabi ya ce ana faratu kuma alal haud kenan sai Allah ya ce mi تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم Allah ya ce tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika wannan dai rantsuwa ce hakika wallahi mun akan ce wallahi akan ce tallahi akan ce billahi kuma na cewa Allahu shine ba shi ce Allah hakika tabbas mun aiko zuwa ga al'ummomi kafin kai kamar yadda muka aiko zuwa ga wannan al'umma fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kayata musu ayyukansu munana suna aikata mummunan aiki amma suna ganin su ne suke kan daidai suna aikata mummunan aiki suna ganin masu yin daidai su ne suke kan kuskure zayyana lahum shaytanu a'malahum kenan fa huwa waliyuhum al-yawm to yau dai shaydan shine waliyin su me yasa aka ce waliyin saboda sun masa da'a walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi bayan nan fa وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة haka وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wallahu wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi bamu saukar maka da wannan littafi alqur'ani ba face kadai dan kai musu bayanin abinda suka kasance suna sabani a ciki min addini wal ahkam na addini da hukunce hukunce wa hudan kuma wannan littafi shiriya ne wa rahmatan da jin kai da tausayi liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani ai ma anzalna alaykal kitaba illa bayanan wa hudan wa rahma ba mu saukan maka da littafin nan ba sai dai mu yi maka dan bayani ne da shari'a da rahama wannan kaga kenan yana nuna mana alqur'ani alheri ne a gare mu alqur'ani shari'a ne a gare mu kuma duk bayanin da ake nema tausayi jin kai a shiga cikin alqur'ani na'am والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها na'am إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا na'am إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس Allahu akbar إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh